أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يوشا دياغ وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدة دريه دودة أربعين دبيو كما يو أشرين دا أكو غوتم هدو ميلادية دبو بيو دا أشرين دا دياغ أولنا مجلسي نامو لتارن البركة a wannan masallaci masjidu sagidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da ke nan tsallakin dogo domin ci gaba da daura wato darasi na musamman a cikin qasidatul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wadda ta fi shahara da mimiyyat ibn al-qayyim da izinin Allah wannan zai zama majalisun mu na 11 sannan kuma bayan haka za mu tashi baiti na 118 insha Allah ta'ala bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول الناظم العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه فجزها ممرا لا مقرا وكن بها قريبا تعش فيها حميدا وتسلم أو ابن سبيل قال في ظل دوحة وراها وخلى ظلها يتكسم أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم فيا عجبا كم مصرع وعظت به بنيها ولكن عن مصارعها عموا سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوا سقتهم كؤوس السم والقوم نوموا وأعجب ما في العبد رؤية هذه عزائم والمغمور فيها متيم وما ذاك إلا أن خمرة حبها لتصلب عقل المرء منه وتصلم وأعجب من ذا أن أحبابها الأولى تهين وللأعدى ترائي وتكرم وذلك برهان على أن قدرها جناه بعود أو أدق وألأم وحسبك ما قال الرسول ممثلا لها ولدار الخلد والحق يفهم كما كما يدلي الإنسان في اليوم إسبعا وينزئها منه فما ذاك يغنم نعم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم مالي ابن القيم رحمة الله عليه يتشغى بدا سبحان تامنا يد دنيا تكي da irin sufufinta jiya ya ba mu sufufinta sun kai guda biyar ya kamanta ta da wasu ababe waɗanda ɗabi'arsu ba su dawwama ɗabi'arsu ba su tabbata za su zo ma mutum kamar za su kasance tare da shi amma kuma sai su tafi su bashi kamar mafarki kamar hasashe kamar inuwa duk ya kamanta mana duniya da waɗannan ababa kuma dama balarabe idan zai musalta wani abu wanda bai tabbata da wani abu to yana musalta shi ne da waɗannan ababa khayal ɗaif zil hulum waɗannan ababan su ne ababen da gaya a wajen rashin tabbata za su zo su yi ganga ganga ganga ganga kama kama kama kama kaman kai nasu ne suna ka ne kawai sai su wuce sai su ban mutum Allah ya ba mu ikon gane ta to shine sai yake cewa fa juzha mamarran la maqarran fa juzha ka tsallake duniyan nan fa juzha umarni yake baka jaza ya juzu shine me ay abara ya'buru tsallakewa ka tsallake duniyan nan mamarran la maqarran ka dauke ta a matsayin mamarran kawai wani waje da ka zo ka wuce kawai ka ɗauki duniya a matsayin wata wani wajen wucewa la maƙarran ba wajen da za ka tabbata a ciki ba in ka sa ma kanka wannan ka fahimci yadda duniya take cewa ad-dunya daru mamar wa laysa ad-dar maqar gidan duniya gida ne na shudewa ba gida bane na tabbata in kai haka to ka samu sauki na farko na fahimtar duniya shike ba ka zo bane ka zauna wa kun biha ghariban sannan kuma ka zama kamar bako a cikinta ta ya bako yake bako kayan shi suna tare a waje daya kuma kullun yana jin a ransa cewa akwai ranar da zai zo ranar da za ta zo ya bagayar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne al-imam muslim ya ruwaito shi riwayar sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil ya abdullah ka zama a duniyan nan ka annaka garibun kamar kai bako ne kullum kana tunanin cewa ba ka zo bane ka zauna a akwai garin ku na asali a gaba malamin qayyim zai faɗa mana garin mu na asali wanda shine asali eh lahira kenan kuma a can Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam aljanna to amma saboda jarabawa da Allah ta'ala ya ma annabi Adam alaihi salam mu ma domin ya jarabce mu sai ya sako da annabi Adam tare da mu a tsatsansa mu zo duniya qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu Allah ce ku sakku ba'dukum li ba'din adu wani baka mishi komai ba sai ya kama gaba da kai kuma baban ku daya me nama ba amsa shi kawai bai san ganin wani ba a hukum li ba abin adu ko wannan ya isa ya fahimtar da mutum duniya ba wajen daɗi ba ne haka nan ba tiɗi ba saɗaɗa ba dalili kawai sai wani ya ce kai ba kamai ba me yasa ba dalili to kaga shi ne wannan saboda haka gidan duniya daru mamar wa laysa dara maqar duniya gida ne na wucewa a shuɗe manzon sama yace masa ka zama kaman baku aw abiru sabilin ko kuma wanda yazo ya tsallake hanya yanzu misali wannan titin gashi ko mutum ya taho daga Maiduguri mu dibo ta da yawa ko ya taho daga Gombe ko ya taho daga Bauchi ko ya taho daga Kano ko Jigawa ya biyo ta wannan titin ya zo kan gadan nan wannan gadar flyover ko ta kwangila ko ta dan magaji zai hango su gidaje ga suna a ƙasa haka zai gansa haka za a zo a wuce da shi shu wani sai ya ce maka ina wucewa Zaria shekaru talatin da suka wuce amma ban taɓa sauka ba zai ce maka zai taso ya wuce daga daga Maiduguri ne ya tafi Abuja ko ya tafi Kuduma amma bai taba tsayawa Zariya ba to haka ake son mutane mutum ya zama ya dauki duniya in wani dalili ya kama ka ka zauna a cikin ta ka sauka a Zariyar da ka zo wucewa to ai zaka tsaya to shine dalilin ka zo ka zauna ka bauta ma Allah subhanahu wataala sannan abinda Allah ya baka kariri ta ka rayu da shi domin wannan bautar duk abin da Allah ta'ala zai baka a duniyan nan to ka roki Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ya zama maka sanadiyar jin daɗin bautarsa ko ne in kuɗaɗe ne da yawa to ka roki Allah ta'ala ya sa waɗannan kuɗu waɗannan kuɗaɗen su zama maka sanadiyar jin daɗin bauta Allah ka ci ka sha ka sa tufafi mai kyau ka shiga gida mai kyau kai ba Allah bauta saboda ni'imomi suna da alaka da bautar Allah duk lokacin da ni'ima ta cika ga mutum to waɗannan ni'imomin suna taimaka masa ya bauta ma Allah akwai ababen da idan babu ni'imomin ba za ka iya yi ba yanzu wani misali da zan buga muku kila da yawa za ku yadda da shi ranar da aka ce an kwana da wuta da wuta da da ka fi jin daɗin kai kai sallar dare amma inda duhu to dama duhu sharri ne sai shi dan ya amfani da duhun nan kawai sai ya ƙara ziga ka ya ce kai ka ƙara malalewa akan katifarka amma in kana ganin haske sai ka ji ka fi tashi da ƙarfi ka tashi kai sallah ko ka tashi kai karatun alqur'ani ko ka tashi kai hailala ko ka tashi kai istighfari ko kai ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daren nan in kuma kai dalibin ilimi ne ya fi daɗi kai ta nazari amma an ba wuta fa ya kake ji ba daɗi to kaga wannan wutar lantarki nema ce Allah ya ba mu ita domin mu amfani da ita wajen bauta masa mu ji daɗi kuma ba a samun jin daɗi in ba a bautar Allah ba Allah ya ganar da mu to shine sai ya ce ta'ish fiha hamidan in ka fahimci duniya ka ɗauke ta a matsayin gidan wucewa ba gidan zama ba ka zama a cikinta kamar baƙo to ta'ish fiha hamidan za ka rayu a cikinta abin yabo Allah zai yabe ka bayan Allah waɗanda suke na gargari za su yabe ka sun san cewa kai ba ba mahandamin duniya ba ne wa taslamu kuma za ka kubuta daga sharuwanta domin zai faɗa mana nan gaba ita duniyan nan ka san ɗabi'arta makiyanta su tafi su i masoyanta kuma su tafi ki in ka so duniya to za ta ki ka in ka ki ta ita kuma sai ta so ka ai suna faɗi suna cewa Allah ta'ala yana cewa a cikin irin akwal da ake faɗi ma'asura aka ce Allah ya ce ya ayyatu hadduni yakhduni man khadamani duk wanda ya min hidima to kima ki masa ki mishi hidima Allah na huwa ce ma bawansa da ya ba Allah duniya sai ta zama duniya ta bi shi amma fa aka sami kishi haka wazidi khidmatan ala man khadamaki wanda kuma shi kuma ya miki hidima to ki kara mishi hidima ki ta dora mai wahala shi ke kwakwalwarka ba hutu kaga shi ne wannan a ibna sabilin ko kuma ka kasance ibna sabil ibnu sabil shine dan tafarki wanda buga muka buga misali da shi ka taso daga maiduguri ko mu ce ma daga yola ko daga jalungu ka taho ka biyo ta wannan titin babban titin nan namu na Zaria ka taho ka taho ka taho kila so kake kadiri a Lagos ko Port Harcourt ko Enugu to ka zama a duniya kama haka ba inda kake tunani sai ina sai inda kake son kadira abinda ake cin suke cin final destiny ko inda kake son kai karshen inda kake son ka kai to nan أو ابن سبيل قال في ظل دوحتي كزما كمان أن تفرسي واتو أن هنيا متفي قال wanda ya kwanta ya yi baccin rana nan ƙala ba ya ce ba ƙala ya ƙilu ƙailulatan eh wancan kuma ƙala ya ƙulu ƙaulan ƙaulatan maƙulatan ƙilan ko duk su ne nata maƙalan ta wannan kuma قال يطيل قيلولة مطيلا baccin rana yadda ya gaji haka sai ya dan samu waje haka ya dan kwanta ya huta fi zilli dauhati a ƙarƙashin wata kadaura dauha ita ce bishiya wacce take mai yawan ganyayyaki mai inuwoyi kamar kadaura kadaura babban inuwa ko goron biri ko bishiyar goron biri ai tana da tana da inuwa mai kyau bi yanzu ba su an sassare waraha daga nan kuma sai ya yammaci ya wuce haka ake bukata ka zama a duniya ka jiran ka haka take lokacin ka zai zo da za ka tafi kaban wannan duniya kamar yadda ɗan tafarki ya zo ya ɗan huta ya gaji shi kenan kuma zai shirya ya ɗauki kayansa ya ci gaba da tafiya wa khalla zillaha sai ya rabu da inuwar wannan inuwar bishiyar nan ya taqassamu ay ya tafarraku ya rabu da ita to haka duniya kai ya kamata mutum ya ɗauke ta ka ɗauke ta a matsayin kai matafiyi ne a cikinta ka ɗan zauna domin ka huta sannan kuma burinka shine ka kai inda kake son ka kai akha safarin la yastaqirru qararuhu ka zama akha safarin ka zama abocin tafiya a cikin duniya la yastaqirru qararuhu tabbatar sa ba ta da matabbata a ciki idan mutum ya zama matafiya bai da waje daya ila an yara awtanahu har ya ga ya ga garin su wa yusallamu wa yusallimu kuma ya mai iyalansa sallama kuma aljanna dama akwai salam shine ai mai hikima yake cewa gidan yake cewa kan manzilin fil ardi ya'laquhu al fata wa haninuhu abadan li awwal manzili shi kan manzilin akwai gidaje masaukai da yawa fil ardi a ƙasa ya'laquhu al fata wanda mutum ya saba da su amma wa haninuhu abadan li awwal manzili shi amma burinsa da fatansa da begensa da soyayyarsa ya koma gidansa na asali shine mai aljanna shi yasa a gaba zai ce mana fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka alula wa fiha almukhayyam yace maza maza kai gajiyawa ka koma gidanku na asali gidan aljanna gidan tabbata a nan ne aka yi maka shemomi na girmamawa na kwanciya na hutawa ga gadaje masu alfarma da Allah ta'ala ya tanadar maka amma ba duniya ba gidan bakin ciki gidan damuwa gidan haushi hariri a cikin mukama ya ce darun mata ma abhakat fi yawmiha abqad gada taballaha min dari يا حاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقدار دار متى ما أضحكت في يومها أبقد غدا تبلها من دار yana magana da kai yana cewa ya wanda yake neman duniya kaskantacciya kuma da daddare shine hatsi ka je kana neman ta kawai da kamar yadda ake neman kirare yaki halaf yaki haram yaki halaf yaki haram musamman wannan yanayin da mutane suka shiga yanzu na corona corona ta zo ta rage-rage da tattalin arzikin mutane to yanzu kawai duk abin da aka miƙo ma mutum sai ya amshi da ya ji wata ‘yan hanya za a samu kuɗi a cikin kawai sai ya bi ta hanyar nan ta shigo hace ko ta haram kuma duk wa'azin da za ka mashi ba zai ji ba fatawarsa ya maka tambaya in kai almajiri ne ko ma ɗalibin ilimi ko malami kawai fatawarsa ya ka ce mai halal ne ta hanyar ka ce masa to ai dama ga asalin yadda abin yake ko kuma ka kama ce masa to ai an shiga lalura a'a ba kowace lalura ce take haramta kowane haram ba wannan ka'ida ce ta shari'a ka'ida ad-darurat tubihu al-mahdhurat tana da kaidi sannan me ma darura wani abun ba darura bane ba darura bane me ake nufi da darura darura abinda idan baka yi shi ba zaka mutu asalin darura kenan ai shine Allah ta'ala ce faman turra ghayra bagin wala adin fala isma alai faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim turra asali ba kai kake gane ka shiga lalura ba a lalura ce take bayyana kanta a tare da kai a cikin mutum uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su izinin su bara ai akwai mutumin da da mutum ne mawadaci sai Allah ya jarrabe shi dukiyar sai ta ƙare manzala su me yace ne hatta yashhada lahu salasatun min ulin nuha min ahlihi har a samu mutane guda uku ma'abota natsuwa da hankali su shaida su ce inna fulanan asabatu faqatu shi wani talauci ya same shi ka duba wani da kaza yake kaza yake amma mu yanzu da kanmu muke ganowa sai mutum kawai da an ce ga wani abu ya fito sai ce kawai gashi a amsa ai ana ba da kuɗi kaza kawai shi kenan sai ka zauna ta waya za ka yi ta kuɗi akwai hankali a ciki ta waya ta hanyar waya kawai mutum zai ta latsa-latsa shi kenan sai kuɗi su ta zuwan masa kaga wannan ka mutum ya koma kamar mai dodo ce na dodon lukudi dodon lukudi mana Allah ta'ala ya halicci ɗan adam ya tashi ya motsa asalin sirrin halitta kaka zama mutaharriki kenan ka motsa ka je ka nemo ku duba ranar juma'a fa ji girmanta irin yau Allah ta'ala cewa fa idza qudiyatis salatu sai ce fantashihu fil ardi wabtagu min fadlillah shi yasa asali ba a musulunci ba ba asali a shari'ar musulunci ba a ce ranar juma'a ba a ce ka ayi aiki kwata kwata a'a lokacin da aka ce ba za a yi aiki ba shine idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati to nan ne aka ce fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a amma da Allah sai Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah sannan cikin mutanen da Allah ya ba su uzurin ba sai sun yi karatun Qur'ani mai yawa ba ba sai sun yi kiyamul laili da yawa ba akwai me wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah cikin mutanen da Allah ya sassauta musu ba buƙatar sai sun ta kiyamul laili saboda da rana za su tashi in suka yi kiyamul laili da daddare in suka je kasuwa ba za su iya komai ba ko ba za su iya zuwa kasuwa ba za a je office ba sai Allah ya ce Allah yana sane da wasu daga cikin ku su aikin su shine su fita ban ƙasa domin neman arzikin Allah to su ma an sauƙaƙa musu faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauƙaƙa a gare ku na alqur'ani da alaran man da yake zaune aikin sa na qur'ani ne kawai da dan kasuwa ba za ka ce karatun sa ya zama ɗaya ba yanzu ana azumin nan wani wallahi sai ya maka sauka goma na ɗibo muku kaɗan ne sauka goma kaga duk kwana uku sai ya saukake to wani kuma fa sai kaga da wuya ya samu daya daya za ta samu wani kuma kaga a'a izufofa zai samu wani kuma surori ne zai dan samu ya rika karantawa wani ba zai wuce daga amma zuwa nati ba duk azumin nan kuma wani da zaka kalle shi da kyau zaka ga yana da uzuri yana da uzuri da dole zaka bashi yana cin wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah to kaga kaga shine wannan to Allah Allah haka nan kawai mutum yazo ya zauna ya ce wai kawai ta waya zai ta kudi a wannan dodo kenan dodan lukudi kenan ya baka ya hana ka kashewa ko baka bane shine ne ai asalin kudin lukudi ai ko zai ba mutum dodan amma ba za ka kashe ba Allah shirye mu to kaga aka safarin la yastaqiqu qararahu ila an yara awtanahu wa yusallimu ka zama ma'abocin tafiya a duniyan nan ka zama matafiyi kaman matafiyi kake ba ka zo bane domin ka dawwama a ciki ka tabbata har sai kaga ka kai garin ku wancan baitin na abin nan na na na na, na kan manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata yana cin abin da ke nuna mana haka gidanka na farko shine asali gidanka na farko kuma shine aljanna to kayi kokari ka koma wannan gidan fa ya ajaban kan masra'in wa'azat bihi mala yace kai kayi mamaki wai bala'o'i in an ce masra shine kayarwa ko wurin da ake kada mutum a buga shi da ƙasa shine masra to su nawa ne duniya ta yi maka wa'azi da masra da kayar da mutane da ta riƙa yi majiya ƙarfi sai ta ɗauke su sai ta je ta samu fa dutse fa kawai ta ɗauke su dama ga su sun yi salkwabo sai ta kamo ƙafarsu dama ga ta da ƙarfi sai ta kamo ta ƙafarsu kuma sun yi salkwabo ba hula a kansu kawai sai ta samu fa kawai sai ta buge kansu da shi haka duniya take mu mutane wannan wa'azi ne fa ya ajaban abun ban mamaki kan masra'i wai kayarwa nawa ne wa'azat bihi duniya tai wa'azi da shi ta kada wancan ta kada wancan mai waƙar hausa ma cewa yi duniya tana ɗauka tana ajewa sai addu'a wai ya ce wai sai ya kira duniya ya ce mata in ta ɗauke su ta aje su da sauƙi ne ko to gaskiya ya faɗi wallahi ɗauka take yi sai ta yi sama da mutum yadda ka san shaho yana yi da ɗan kaza ta sama sannan kawai sai ta wurgo kuma in ta tashi hugowa ba za ta wurgo ka akan katifa ba ne a'a za ta wurgo mutum ne akan fa ya tawarwatsi haka take yi wa'azat baniha tama ƴaƴanta wa'azi da shi cewa ita kashe ƴaƴanta take yi kashe ƴaƴanta take duniya walakin an masari'iha amu sai dai ƴaƴan duniyan nan sun kasance sun makance ba sa kallon wannan kayan wadda take yi musu an kada wan mutum an bige ta kada wan shi ta yi ta kada baban shi ta bige kaga shi kuma ya kamata ya ɗau hankali ya kamata ya hankali amma ba zai ba to duniya akwai wa'azoza a cikinta ko da ba a karanta ma mutum aya ko hadisi akan yadda duniya take yi ba to duniya misalai ne da yawa ai shi yasa suke cewa duniya makaranta alhayatu madrasa yata'allamu fiha al-insanu anwa' al-ulumi wal funuh duniya makaranta ce da ɗan adam yake koyon nau'an ilmoma da yawa a ciki ko baka je makaranta ba ko ba a ma wa'azi ba in ka tsaya kana karanta duniya kana kallon yadda take wane da ga yadda yake kai kanka ka tsaya ka kalli kanka sai ka ɗauko hotonka na jarirantaka ka gan kamalan tes kana nan kana nan kana nan kana nan kawai sai ga fuskar kana canzawa kawai sai ke ta ganin zanen Musa na fito maka shi wanda yin wannan zanen na tsufa shi ne zanen Musa bullan Musa ba ana ana ana nan sai ijibgi ijibgi ijibgi naman banza shi ba za a yanka a ci ba shi ne kawai sai kaga wasu duk gaɓoɓinka sun saki hannu haka kawai sai kaga wani nama ya sako nan kawai yana rawa ba wanda ya mai maka da shi ya rabu da asalin inda Allah ya halice shi so da lokacin aikin shi ya kusan karewa ya kusan expire yanzu mutanen da ake musu makeup makeup na canza mutum ko an yi da za a kwana biyu ba a yi ba ko yau a yi akwai wanda kullum fa sai an musu akwai kuma waɗanda in manya ne sai idan za su bayyana cikin mutane sannan sai a musu can ya huje a toshi can ya yi wani kologo a toshi shi kenan can akwai wani baki-baki sai a samu wani abu a shafa shi kenan sai mutum ya fito kamar yan bebi kana kallon shi kasan ba haka Allah ya halishe shi kaga duk wannan mu darasi ne na duniya ba ta kyala mutum haka ana nan ana nan sannan an mishi makeup ba a makeup din baya sai zai ce maka wash in zai zauna ko in zai miƙe har ba a yi ƙafa wani a riƙe ƙafa yanzu manya-manya daga cikin mutane masu dukiya da masu mulki a keke ake tura su wasu in aka faɗi sunansu mun san su ana ma nuno su a talabijin muna ganin su in aka kai musu ziyara za ka gan su ga suna nuno su a talabijin wallahi akan keken guragu ba matsayin da ba su kai ba a ƙasan nan amma ana sai dai a jirga da su a kujera asibiti in wannan kujerar ta asibiti da ake tura marasa lafiya ita ce aka musu tasu wasu ga an musu ya hadda wani inji take da shi duk na banza ne tunda injin ɗinka na asali na Allah da ya halice ka ya riga ya tashi aiki to wannan na baturan ne zai maka kai ka jira lokaci to kaga duk darussa ne fa ya ajaban kan masra'in wa'adat bihi baniha walakin an masari'iha amu sai dai sun makanci ba ta kallon waɗannan wannan wannan kayar da ƴaƴanta da take yi sakathum ku'us al-hubbi duniya ta shayar da su kofi ko jok na al-hub na soyayya duniya ta kwankwada mana mu ƴaƴanta santa hatta idza nashaw asali abin da ake cewa al-ku'us jam'i ne na al-ka'as alkasu shine sai idan ya kasance an zuba ma jog abin sha eh suka ce la yusamma idza kana khaliyan la tusamma idza kanat khaliyatan ka'sa walakin idza kanat mali'atan summiyat ka'sa jog ba a ce ma jog ka'as sai idan an zuba abin sha a ciki amma idan ba abin sha kawai ya zama ina'u in ba komai a ciki sunan shi ina'u amma idan aka zuba wa ka'atan bihaqa ka gani ko jog da aka cika shi da abin sha to shine sai yake cewa saqathum ku'usal hubbi duniya ta shayar da ƴaƴanta ku'usal hubbi kofuna manya manya na soyayya ana tanta hatta idza nashau kuma abinda ta zuba musu a cikin wannan kofin giya ne hatta idza nashau har sai da suka bugu suka yi maye a game da santa saqathum ku'usas sunni sai ta zo kuma sai ta ba su guba suka shasha haka duniya take sai ta baka kaso ta kaso ta kaso ta kaso ta yanzu akwai wani shugaban kasa da nake ta jin ana jita jita ko da gaske ne ko ba da gaske bane an ce an kashe shi ko labarin gaske ne ko labarin ƙarya ne uhu da gaske ne Allah ya gafarta mishi to shekarar shi nawa yana mulki juyin mulki yayi fa juyin mulki yayi Allah kaɗai san mutanen da aka kashe lokacin da ya juyin mulki ya zo ya cire kayan sojoji ya shiga siyasa duk zagaye na zaɓe an yi shi yake cin zaɓe irin zaɓen nan namu na afirka kashi casa'in da tara da ɗigo casa'in da tara mutum shi ya ci abokanan hamayyarsa suna da ɗigo ɗaya to haka ya riƙa yi shekara nawa ya yi musulmi ne Allah ya gafarta masa amma yanzu kaga an kashe shi ya mutu shi ne wannan duk very sad very sad ka ɗauki shugabannin da aka yi waɗanda suka yi mulki su ma jiba shugaban ƙasar iraki saddam hussein fada fada fada ana ba da labarin ana cewa Saddam Hussein yakan yi shekara bai maimaita ɗakin bacci ba. Shekara kwana ɗari uku da sittin bai maimaita ɗakin bacci. Yau ya kwana a can saboda security, gobe ya kwana can. Fadoji ne ga su nan, amma ƙarshe a ina aka zo aka kama shi. Kamar rami wajen. kuma yan na kusa-kusa da shi suka tona mashi asiri suka ce ga inda yake aka je aka kama shi ƙazzafi shugaban ƙasar libya shi ma mulkin shekara nawa ya yi jan shi aka riƙa yi fa a ƙasa a duniya jan shi aka riƙa yi a ƙasa yadda kasan ana jan ɗan fashi haka aka ja shi shi ma na kusa da shi suka tona shi bayan ya kama hanya zai gudu haka za ka yi ta gani gashi nan misalai mulkin duk da ake nema a ƙasar libya sarki abin nan shugaban ƙasa kaddafi muhammadul kaddafi wanda ake ci mishi gaddafi a najeriya ya kai ma matsayin da ana haihuwar yaro za a je a masa rajista saboda tsarin gurguzu yake bi komai na gwamnati ne ba zaka a ƙasar libya domin dukiyar ka ba taka bace ta gwamnati ce ba gado ba a gado komai naka ka cika cika tafi to yau aka haifi yaro za a ji a buɗe mishi account za a fara turo mishi kuɗin rayuwa sannan kuma ya fito da wani tsari duk wanda ya gama jami'a to sai ya yi soja so da kowa ƙasan musallahi ne kowa na da makami a libya duk ɗin libya ya iya bindiga ka ƙarshe ji ba biranen da yake so su gyaru in ka tafi haka za ka je ka ga biranen na yadda ka san new york ya liliye su da ado da waye da waye da waye inda kuma baya son su tun ka je za ka gan su wani ƙauye ne fi muni a najeriya to ka misalta shi da shi duk ƙauyen da ya zo maka a zuciyarka to wancan ƙauyen bai kai can wannan ƙauyen namu na Najeriya ba amma ka ga yadda aka yi ya ƙare duk misalai ne waɗannan ga su nan ba su da iyaka ba su da iyaka to shine saqathum ku'usal hubbi duniya ta shayar da su kofuna cike da giya ta soyayya hatta idza nashaw haske da suka sha suka yi maye suka bugu saqatkum kuusa summe sai ta shayar da su kuma guba in mutum ya sha ya sha ya sha kuma sai ta bashi guba mutuwa kenan wal qaumu nuwwamu waɗanda aka ba giyar suka sha sannan aka ba su guba ba su gane ba domin suna ta bacci suna ta bacci sai ta shayar da su guba shikenan sai mutuwa kuma mutuwan ma da za a yi ta cikin mutunci yafi to a cikin walakanci za a mutu sannan ban da mu 'yan Najeriya da yawa mu ne za ka ga mutum ya gama rayuwar shi ya zalunci mutane ya gama komai musamman da wayan nan ta zo ba abin da ya na alheri amma za ka ga mutane kai kowa ya sa shi a my status RIP ya gama zaluntar mutane ya gama cutar da mutane ba wanda za ka ce ya taɓa kyautata mawa amma da ya mutu kuma kawai zai ga an cika my status in ma akwai wasu groups sai a sa hoton shi wa ana ta'aziyyar ko ba za ka ce ga alkhairinsa ba a cikin mutane wallahi munafinci ne wannan duk mutumin da ya alheri to a faɗi alherin shi bayan ya mutu wajibi ne amma mutum da ya alheri ba ba a kakalo alherinsa haramun ne mutum ya mutu bai da alheri ka kakalo kai ƙarya ka ce ka zaye ko kai ta yaban shi yaban ƙarya saboda kila kana da alaka da 'ya'yan shi ba daidai bane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace antum shuhada'ullahi fi ardihi ana nufin mutanen kirki su bada shaida kan kane na gas shaidar gaskiya ba shaidar ƙarya ba shaidar ƙarya ba ba kai komai ba sannan wasu su zo su ta sa ka a mai status suna ta surutu haka muke yi musamman yana cin fitinar wannan wayar wanda ya alkhairi a faɗi alkhairinsa shaida ce Allah yana ansa wanda kuma bai yi ba alal aqalla abin da zaka kama bakin ka kai shiru shike kaga shine wannan wa ajamu ma fil abdi ru'yatu hadhihi mafi ban mamaki ga dan adam bawan Allah ru'yatu hadhihi yana kallon wannan fa abin na faruwa azaima ru'yatu hadhihi al'azaim yana ganin waɗannan manya-manyan abubuwan da suke faruwa ga ƴan uwansa yau a bige wancan gobe a bige wancan gobe wancan ya mutu gata wancan ya tafi duka gabaki daya amma wal maghmuru fiha mutayyamu amma tunda an lulluba zuciyarsa baya gane abubuwa mutayyamu yana nan cikin soyayyar duniya wannan shine abun ban mamaki a makabarta fa ake manta yanzu mutum ya mutu tun a makabarta a makabarta za a je gashi ana tusa shi a cikin kabari wa tutmaru fil luhudi bila firashi inji mai zuhudu za a tusa ka a cikin kabari ba tare da an maka shimfiɗa ba amma tun a wannan wajen zaka ji wani an bugo mishi waya eh zan sa mishi da ƙarfi ma zai fade ce zan sa mishi ba miliyan biyar ba zan sa mishi ya turo account din wai a makabarta an taba zuwa makabarta haka naga wani shi ma yazo yana yana eh wallahi bazan siyar haka ba wallahi bazan siyar ba da ya san ko nawa na siyo shi ai in nayi mai bayani zai yarda wallahi bazan siyar haka ba kuma abokin shi ya mutu gashi nan dama ka san yin waɗannan in sun je su ba su iya komai a makabarta ‘yan gayu abokananka su suke fara guje maka idan ka mutu ustazai da kake raina kake ganin su banzaye su za a zo a miƙa mahangulan kana zuwa waje aka ce an yi mutuwa an san ka da addini wallah kai za a je a siyo hangulos a miƙa maka aikin da zai yi siyo hangulos ya miƙa maka sai ba za ka sake ganin shi a wajen ba ya tsere ko ka ce ya zo ya taimaka ya ɗan riƙe ma hannu nan wajen wanke shi wallahi ba zai yi ba sai ya gudu in an je makabarta sai su yi haka su koma gefe sai su koma can gefe makabartar damba tana da girma sai su koma gefe can su je su kafa wani dandali na firama to a can ne ake cewa ba zan siyar mishi ba din ai ba za su iya maka komai ba ba abin da za su iya maka ya ga likafani wannan a ya ga likafani a gyara can a fitar da kaza a fitar da kaza ba za su iya ma ba ba su iya maka kuma da za a basu wallahi sai dai ka riɗe a nan da za a basu da kai Allah gafarta malam aikin ku ne fa wai shi aikin shi ya kirga kuɗi kai kuma aikin ka ya ga likafani ka sa hand gloves a hannu muna ganin ku zaga shi ne wannan ba za su iya ma mutum komai ba wallahi ba su tsina nama ba abin da suke iya tsina nama sannan ba su iya addu'a ba ko addu'a ba za su iya ma ba to haka wannan duniyar take wa ma ka illa anna khamrata hubbiha ba abin da ya faru face anna khamrata hubbiha wannan giyar da suka sha ta san duniya da taslubu aqla al-mar'i minhu wannan giyar tana sance ma mutum ta kwace masa hankalinsa wa taslimu kuma ta fizge masa hankalinsa ta finciko hankalinsa daga asalin inda Allah ya halice shi sai wurgi da hankali haka duniya take sa mutum kaga wani abin na taimako ne gashi a zahiri amma haka zaka ga mutum kawai shi ba zai yi ba ga aljanna fa ruwa ruwa na ce masa yi kaza taba zuwa wani bawan Allah da ya shiga wata damuwa muka je wajen wani mai dukiya wajen shi gidan shi ne ya saida to ake son ya siyar mishi da gidan shi shi yace yace ala gafatu malam ka sai yadda kake jan aya ka fassara da hadisi to haka nake na san na san kasa ce ni ƙwararre ne abin da ya shafi su fayo saboda ka wannan gidan shi ya san ya nuna mutumin ya ce shi ya san gidan da ya wuce ya wuce miliyan sha biyar sahayo ni masanin sahayo kuma ka gan shi gaja gaja duk jikin shi duk wayi wahala kawai yake ma dukiya bakin shi duk goro mu da muka je neman alfama duk mun fi shi karsashi in aka zo za a yi zaɓe mu za a fara zaɓa kafin a zaɓe shi a fuska to da takaici kaga san ce ma mutum hankali take wallahi in san dukiya ya shiga zuciyar mutum wallahi tallahi haukacewa mutum yake za ka ji wa mutum yana cewa wallahi akan kuɗi na komai zan iya yi ya haka ya girba ido shi in dai kan kuɗi na ne wallahi komai zan iya yi aka ce ma wani har da kafirci ya ce sai in tuba in na gama wani ya gama abin da yake na dukiyar tashi sai ya tuba wa ajabu min za to wanda kuma yafi ban mamaki anna ahbaba hal ula tuhinu masoyanta ita duniya su take walakantawa kaga ya so ko wanda suke santa ita take su take walakantawa amma ne walil aada turai wa tukrimu amma makiyanta su take kula da su kuma wa tukrimu kuma ta girmama su ne ko shine wancan asarin ilahi da ake ruwaitowa cewa duniya duk wanda ya miki hidima ki kara masa hidima wanda ya mana hidima ki masa hidima in ka bauta ma duniya sai ta ƙara ma aiki in kuma ka bauta ma Allah ce Allah ya sa duniya ta maka hidima shikenan to kaga dama ba an ce ka nemi duniya bane amma abin da ake nema wani malami yana cewa ka sa ta a hannunka haka ka rike amma ka sa ta a zuciya ita duniya ba a son kai mata mahalli a zuciya amma abin da ake so ka rike ta da hannu haka kaga shi yasa shari'a ta sanya dokokin nemanta da yadda ake mu'amala da ita da yadda ake kashewa hatta kashewan ai da dokoki hatta kyauta tana da dokoki shari'ar musulunci ba ta yadda da kyauta koma daka kai kuka ba ɗari kawai kake da ita sai wani ya zo ya ce dan Allah ka taimaka mini sai kuma kawai sai ka ɗauki ɗarin nan duka ka bashi kai kuma sai ka koma haka shine wala tabsut a kullal basti har ka ɗauki dukiyar ka baki ɗaya duka ka bada kuma ka koma kai haka sai dai akwai matakin da mutum yake kaiwa ɗaya daga cikin masu kuɗi yana nan da ransa shekarun shi wajen casa'in ina jin da biyar shek abin nan suleimanun rajihi hafizahullah ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗi a saudi arabia yana nan da ransa bara aka yi ta yaɗa ana kwaronan nan aka yi ta sa hoton shi mutane suna cewa ya mutu yana nan in ka gan shi fes yadda ta san ɗan shekara hamsin da biyar akwai dai furfura amma dai da ƙarfin shi da komai ya kai matakin da a Saudi Arabia in ban da gidan sarauta ba wanda yake shi kuɗi amma haka ya gayyato manya-manyan malamai irin su a Sheikh Safarul Hawali da manya-manyan malaman Saudi Arabia ya dauki dukiyarsa ya ɗebi abin da ya raba ma ƴaƴansa da danginsa kowa sai da ya ya bashi abin nan kaman kwatan kwatan astaghfirullah yadda Allah yake cewa wala wala sofa yuqika rabbuka fatarba aka ba su aka ba su ƙarshe ya koma daga gidansa sai motar da zai shiga sai yan tufafi aka tambaye shi aka ce yaushe ne ya fi jin daɗin rayuwa sai ce yanzu to kaga akwai wannan matakin amma a shari'ar musulunci asali ba a ce ka kwashe dukiyar ka duka gabaki ɗaya ka koma ka koma kana talauci shi ba zai yi talauci ba yanzu kaga ai abu na farko shine suwa za su kula da shi da ba kaga ya'yan shi komai ka mushi za a yi kuma dama irin waɗannan mutanen sun kai matsayin ba su san cefanensu ba ma da mota ake zuwa a je a musu cefane pick up ko kuma a je da irin hudin nan yi mana ko j5 kawai a zuwa jibgi tun yi wani cefane ce maka irin cefanenka ne na leda to kaga shine ya ba da komai nashi yanzu mu'assasa shi mu'assasatu ghadihi alkhairiyya tana na Saudi Arabia an kaje kaga ayyukan su suna daukan marayu suna gina masallatai suna gina gidajen gajiyayyu suna zuwa su je gidan yayin suna gina jami'o'i ma suna daukar dalibai kusan kaje Saudi Arabia ai zaka ga abubuwa rajihi rajihi da yawa ilan ka taba zuwa in ka je aikin haji bankin ma da aka maka canji na kuɗi VAT da aka baka a rajihi bankun rajihi ka je aka maka canji din nashi an yi lokacin da duk wata kaza da ka ci a Saudi Arabia daga gonarsa take in ka ci kwai daga gonar rajihi take ya bada ya huta kuma ɗalibin addini ne ɗalibin su bin baz rahmatullahi alai almajirin su bin baz yana ɗaya daga cikin ɗaliban su bin baz na kusa-kusa a ƙofar gidan shi ma bin baz ya rika karantarwa ƙofar gidansa akwai masallaci ƙato a riyadh to a shir abdulaziz bin abdulaziz bin baz mutum saudi arabia na da can to ya taɓa ya taɓa ya taɓa karantarwa a masallacinsa allah ya gafarta masa to kage shine wannan in ka so duniya sai ta ƙika kai da kake son ta kai kuma ne makiyinta amma idan ka kyale ta baka wahala ba ba ka wahalar da kanka game da ita shike sai ta so ka ko talaka ne kai in baka dora ma kanka abubuwa da yawa ba zai kai ka huta kullun haka dai sai auna jinin ka daidai ko وذلك برهان على أن قدرها جناه بعوض أو أدق الأمر وذلك أبن دكي مك شيدا جمد حكا أن برهان أن أن قدرها وقودا دنيا janahu ba'udhi bai wuce fuffikin sauro ba wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ko law kana fi dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma taqa kafiran minha sharbata ma'i annabi sun ce da duniyan nan ta kai kwayan fiffike ta kai matsayin fiffiken sauro to da Allah ta'ala bai shayar da kafiri kwal na ruwa kwara ɗaya ba makwal ɗaya na ruwa da Allah bai shayar da kafiri ba to amma yanzu jibi rayuwar da suke yi yanzu aka tambaye ka aka ce suwa suka fi jin daɗin duniyar nan a zahiri kaga ya kafirai ne ko ba kafirai ba ne kafirai ne har wai aka yi wani bincike wai an gano mutanen japan da mutanen da suke rayuwa a europe ƙasashen turai da america sun fi daɗewa a duniya me dalili saboda abubuwa da suke da su na more rayuwa da abubuwan da suka shafi facilities abubuwan asibiti da kula da lafiya sai ga mutum ya shekara casa'in a irin waɗannan ƙasashen kuma yana tafiyarsa yana komai amma mu kuma irin ƙasashen mu mutum ya kai shekara sittin zuwa sittin da biyar to shi kenan in yi ƙoƙari ya kai saba'in in ko mutum ya wuce haka sai dai a rukanin nuna shi ka gan shi shekarun shi kaza to su kuma a can suna da yawa kaga wai daɗin da suke ji a duniya hikimar Allah ta'ala sai ya sa saboda duniya walakantatta ce sai ya ba kafiri shine fasara hadisi duniya ba ta da matsayi a wajen Allah shi yasa sai ya dauke ta kyauta ya ba kafiri amma kafiri bai cancanci a bashi daraja ba amma tun da duniya kamar sa take yan uwar shi ce sai Allah ya hada su tare sai a bashi duk abin da ya ga dama a ciki wani kuma gashi mai bauta ma Allah subhanahu wataala sai Allah ya jarrabe shi a jarrabe shi yau akwai gobe babu yau akwai gobe babu wata ran ma babu sai a ɗau lokaci mai tsawo babu manzon mu sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗau lokaci mai tsawo ba a yi girki a gidansa ba kuma ga kafaran duniya nan suna jujjuyawa yadda suka ga dama suna watsi da kuɗi wani mutum ya gane ya nemi lahira kakkai biyu biyu kakkai makanka biyu biyu dan uwa baka ci ba a nan kuma ka ki ci a can gara idan baka ci a nan ba to ka ci a can in kuma Allah ya haɗa maka duka biyu to ka more ka ci a nan kuma ka ci a can rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a baka a duniya kai abin da ya kamata kai sannan ka je lahira kuma ka samu sakamako mai kyau to kaga shine wannan wa hasbuka ma qala ar-rasul mumassilan ai abin da annabi sama ya faɗa a game da duniya ya ishe ka misali laha na misalin duniya walidaril khuldi da yadda manzala sama ya kamanta duniya da lahira wal haqqu yufhamu kuma ya ana fahimtar gaskiya gaskiya ita a fili take za a fahimce ta ya manzala sama ya kamanta sai ya ce kama yudliyal insanu nan ya sa shi nasba ba dalilin sa nasba amma saboda waƙarsa ta miƙe shi yasa ya nasba ya ce yudliya kama yudli al insanu fil yammi isba'a kamar yadda dan adam yake sanya yatsansa ne fil yammi a cikin teku isba'an ya sa yatsansa haka wa yanzi'uha minhu sai ya fitar da yatsansa amma za ka yagnamu me zai samu manzala sun ya ce madduniya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur hal yarji'u minhu bi shay misalin duniya a lahira in kana son ka gane misalin duniya da lahira kaman ka je ka samu teku ne a Legas ko ka je bakin teku a Legas sai ka sami yatsan ka haka sai ka tsoma sai ka cire shin wannan yatsan naka da ka tsoma ka fitar da shi a teku ya rage teku da wani abu kai kuma me ka samu da kai haka din nan gishiri gishirin da an ka lata haka zaka ji bakin ka ya zon shikenan to haka duniya take a lahira lahira ita ce kaman tekun nan ita kuma duniya shine kamar ruwan nan da ya zo a yatsanka kaga ashe lahira ita ce ya kamata a nema amma kuma abin ban mamaki ita ce ake gudu ita ake gudunmawa duk inda take aka ce a je a neme ta ba a su ita kuma duniya duk inda take sai kaga ana binta tana gudu tana gudu ana cewa sai an kama ta ita kuma tana cewa ba za a kama ta ba kuma ba za a daina ba Allah ganar da mu Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya shirye mu Allah ya ba mu gwagwadon abin da zamu iya rika zukatan mu za su natsu da su Allah subhanahu wataala ya mana arziki mai amfani arzikin da zamu yi amfani da shi domin neman arziki na har abada wato lahira Allah subhanahu wataala ya albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya shiryar da zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin yantattun bayi a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya saka mu iyayenmu da malamanmu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ji kan waɗanda suka rasu a cikin su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah